أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتي وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وما لكم الله تبارك وتعالى يتيكو wai menene yake damuwarku ko menene yake hana ku Allah tunfiqu fi sabilillahi ba kwa ciyar da dukiyarku saboda Allah menene kuke tsoro ko kuna gudun kar abin hannunku ya ƙare ne ko ku a ba ku yarda da maganar da Allah ya faɗa ba cewa idan kuka ciyar shi zai biya ku ko me kuke nufi an ce ku ciyar ku ɗiba abinda Allah hore muku ku ba bayan Allah ku ɗiba ku ciyar ku ɗiba ku ciyar to me yasa wai kuke rowa ubangiji yace a wani wuri wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya taimaka aka raba shi da irin wannan rowa irin kyankemewa din nan zuciyarsa ba ta rike dukiyar ba abinda Allah ya hore masa sai Allah ya bashi a hannunsa kuma ya zama hannun nashi bude bai jimke ba to hakika wannan mutum ya yi arziki kuma ya riga ya ribanta to wani ya za mutane suke kyankyamewa ba kwa ciyarwa saboda Allah yi kuma sharaɗin ciyarwa ka ciyar saboda Allah karkace sai ina da dukiya a'a bakin abin da Allah ya hore maka ɗiba ka bayar idan naira ashirin gare ka ai kana ya ɗaukar naira ɗaya kai sadaka da shi karkace a'a sai ka zama mai dubu ashirin to lokacin da ka samu dubu ashirin din nan sai ka ga aikai ɗan almajiri ne akwai masu miliyan ashirin saboda haka su kake kallo to kowanne lokaci idan kana ganin haka to ba ka iya ɗiba ka bayar saboda Allah kullum abin da ya shafi duniya ka kalli wanda ka fiya karin kalli wanda ya fi ka in za ka kalli wanda ya fi ka to ba za ka yi ɗiba ka yi alheri ba kowa ya ta kokari ya diba ya ciyar ga abin da Allah ya hore masa idan ma ba ka da komi wanda za ka diba ka bayar a isaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi jira a koma madina daji suke zuwa siyo itace su a zo a ka idan suka zo a garin madina sai su saida idan suka saida su diba ciki su ciyar da kansu kuma su diba su yi sadaka to wannan shine halayensu shine abin da ake nema in ma har ba ka da karfin da za ka je ka nemo to ka taimaka wa jama'a mana wurin hanya ne da muke kaya ne a hanya wani dutse ne ka gani a hanya ko wata kazamta ce ko wata kwata ce a hanya ko a unguwar ku ko a wata unguwa ka gyara to wannan ka samu ladan sadaka kai dai ka zama mai amfanin mutane kar ka zama kai kullum kai ke amfana da mutane mutane ba su amfana da kai ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard ai ku sani mirathus samawati wal ard gane sama da ƙasa da abinda yake tsakanin su dunna Allah ne ko ku bayar ko kar ku bayar ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard ko ku bayar ko kar ku bayar gadon sama da ƙasa dinnan ne wurin Allah yake idan kun diba kun bayar saboda Allah Allah ya ba ku lada idan ba ku bayar ba kuka rike abin kuwa kyankyame za ku mutu idan kun mutu za ku bar wannan abin wanda kuka bar ma shi ma zai mutu shi ma zai bar wannan abin ta kowa da kowa da komi zai kare inna nahanu narisul arda man alaiha duniya da komai da komai ta dawo mun gane komai na hannunmu a wannan lokaci ba za mu ba ku lada ba saboda haka tun yanzu ku ɗiba ku bayan saboda Allah domin in ba ku lada walillahi mirasu samatu al-ard da sawi minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qatal amma ba ku sani ko da kun ɗiba kun ciyar kun bayar man anfaqa duk wanda ya ɗibi dukiyarsa ya ciyar min qabl al-fati gabani ay fatu makka wa qatala kuma yaje ya yaƙi kame a yi fatuwa makka minkum daga cikin kunnan la yastawi ba zai zama ɗai da wanda sai daga baya yi ba Allah ya bibita wannan mutane na farkon nan saboda kula da wahalar da suka yi kamin musulunci ya tsaya a makka shiga musulunci kamin a yi jira a koma madina abu ne mai tashin hankali idan ka je kana tare da annabi muhammadu alaihi sallama ka jawo kanka hadari ka jawo kanka wahala dangi su giga abokani su giga hulɗa ma ba a yi da kai an yi zama a garin makka ba a saida wa annabi ba a saida wa mutanen da suka bi annabi kuma bayan haka ba a saye gare su kuma ba a bari in sun kawo saidawa ba a yadda a saida musu to saboda haka Allah ya fifita su da darajoji da yawa saboda wannan halalun da sun kai da wani mu yanzu ya diba ya ciyar ya yi sadaka ko wani abu to ladar zama da kai ma ladar su ba haka tun a lokacin da aka yi fatu makka saboda musulunci ya ci duniya kenan tun a wannan lokaci ya fara cin duniya yanzu batun tsoro babu to in wani ya ciyar bayan wannan lokaci to ba zai kai ladar su ba lastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika adamu darajatan wadannan da ma gani wanda suka ciyar din nan kame ayi fatu makka to hakika sun fi girman daraja matsayi min allazina anfaqu bisa ga wanda suka ciyar min ba'du bayan ayi fatu makka kaga wannan mutane Allah ya darajanta su kenan duk wanda yayi wani taimako ko wani alheri bayan su to ba zai kai ladarsu ba su waɗannan sahabbai din nan wanda suka shiga musulunci kamin fatuhu makka domin ko ba komai akwai ladan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha kaga in taimako ne su sun sunnan ta gaban annabi sun yi saboda haka duk wanda ya shi ma sai an ba su lada saboda akwai jihadi da kokari nasu a ciki wa min ba'du wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وكلا وعد الله الحسنى amma kowanne da wanda suka ciyar kamin fatu makka din da wanda suka ciyar bayan fatu makka da mu din da muke karshen karshe ma to kowanne daga cikin mu duk wanda ya aikata alheri to Allah da ya masa alƙawalin zai ba shi lada wa kullum wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin munnan da su din kowa ne Allah ya masa alƙawalin zai baki aljanna inda ya yi saboda Allah wani hadisi annabi ya kace man tuku bil hasanatuhu dakhala aljanna duk wanda aka karbi ladarsa aikin alherin sa guda ɗaya ta kuma sai ya shiga aljanna ko ya shiga wuta sai ya fito inda Allah ya an samu Allah ya riga ya karba saboda haka da mudin da su da wanda aka yi gabanin mun dai shi ne abin da Allah ke nema niyya niyya niyatul mu'min ablagu min amalihi in dai mun yi saboda Allah to kowannen mu Allah zai bashi lada mun ji da inda muka fito mataki na farko wanda za a bashi goma ka ba da naira daya sai Allah ya kara maka naira tara sai a rubuta ma ka ba da goma wannan baiwarsa ne da falalasa shi Allah tabaraka wa ta'ala wallahi ma ta'maluna khabirun amma ba Allah ku sani masani ne mai gani ne mai bayani ne komai da komai yana sane da shi ga duk abin da muka aikata saboda haka idan ka ciyar kar ka tsaya ka bawa Allah shaida me ka bawa Allah shaida ana yi ne saboda Allah da kai sai ka gwada mutane kun gani na bayar da kaza sadaka na bawa ne sadaka ko ni ne na gina masallaci ko ni ne na yi kaza ko ni ne kana farwada wa mutane to wannan kamar kana kafa shaida ne kar a je lahira Allah ya maka wuru-wuru ya ki baka abin da ka bayar saboda haka Allah masani ne ga duk abin da ka bayar ba zai ka je ka sanar da mutane ba har ma yana jin daɗi ya ce wanda ya ɗauki abinsa ya bayar hannun dama hannun hagu bai san abin da ma dama ta ciyar ba to wannan aljanna tana murna da shi saboda haka Allah masani ne kuma sadaka wadda ka ya boye ta fi wadda ka bayyanar a wurin Allah ta fi daraja amma banda sadaka wadda ke wajibi kamar zakka to shi zakka shi wannan abin da aka fi so ka bayyanar saboda mutane su yi maka shaida cewa kana fidda zakka ne da kasar sallar farilla ne shi ma abin da yake wajibi ka bayyanar shi yasa aka ce a fito masallaci a yi sallah a fito masallaci a yi sallah saboda mutane su ganka su kai musulmi ne ita fitowa cikin jama'a abin da yake barilla bai zama riya sai dai in kai a zuciyarka kai don wani din amma lalle wajibin ka ne azumin ma ka bayyanar kana azumi na farilla kar ka fito da rana kana cin abinci to wannan baka girmama Allah ba baka girmama sha'irullahi ba to Allah dai masani ne da duk abin da muka aikata ba sai mun kafa masa shaida ba cewa mun bayar da kaza mun bayar da kaza shi na sane ko da muka je ya ce zai sa mala'iku su rubuta ba wai ya manta bane ko ko zai manta a'a ba ko dai daga cikin wannan من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي كنجل نارك أنا يا مكو لا يزوي منكم من أنفق من قبل الفجر وقاتل للي كتير كتير kuma na gaya muku wa an fi kumin ma ja'alakum mustakhlafi na fihi ku ciyar ga abin da na sanya ku masu halifanta ne a kai to man zallazi wane ne wanda zai yi wannan shaila da nake ya karba hannu biyu yuqridullah ya ara wa Allah qardan aro ne kuma zaka yi na wanda yake shina da ba wanda baya da ba hasanan irin wannan aro aro ne kyakkyawa aro ne na mawadaci don ba yi za ka ba ba don baka gan shi ba kuma baka ganin sa dan uwanka ne za ka ba Allah ya ce to in ka bashi tun da ni ce ka bashi to ni ka ba saboda haka ni zan biya ka abin da yasa Allah ya ce aro da ya ce ku bayar kyauta kawai wanda ya zo ya ce ba ni kyauta in ka bashi kyauta baka tunanin ya baka wani abu ya biya ka amma in ya ce aramin in ka ara masa to dole abin da kake tunani lalle zai biya ka in bai biya ka ba bai kyauta ba to shi rancen Allah in ka ara masa ɗaya komi tsiyarka komi rashin mutuncinka in dai ka yi don shi dai ce ka yi sai ya kara maka guda tara sai zama goma Mm.
idan ka wuce wannan in ka ara masa daya sai ya baka ɗari bakwai kamar zai habbacin ambatar saba sanabila fi kulli sumbulatin miyatu habba sai ya baka ɗari bakwai ka ka ka ba shi aron naira ɗaya ka ba wani bawan Allah ka ba ko dabba ka ba ta ci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato fi kulli dhati kabidin raqaba duk duk abin da yake da rayuwa yana da jini ko yana motsawa inda ya ciyar da shi to za a baka lada an ce akwai mata ma kabu wacce lalatatta ba ruwanta da ibada ba ruwanta da da'a kullun sai abin ta ga dama take yi amma da Allah ya nufe ta da samun arziki ta zo tana jin kishirwa kishirwa ta kai mata koli ta zo a bakin rijiya babu abin ɗiban ruwa ta tattaka ta shiga cikin rijiyar ta shawarwa da ta fito sai ta haɗu da wani kare baki rijiya shi ma yana sakin harshe yana jin kishirwa kamar ya mutu ta ce Ah.
Allah sarki yanzu ba irin abin da nake nan ɗazu shi ne karen nan ya ji ba to haka ake so ai ga mutum Mm.
duk abin da kaga ya samu dan uwanka to sai ka kamar kai ma shi ya same ka shi yasa aka fallanta mana azumi dan su masu dukiya masu ci su koshi kullun su masu da yunwa kullun suna samun abin da suka ci sai Allah ce to mu yi azumi na gaba gari saboda su ko da rana ta buga suka ji yunwa sai su tuna oh haka ba talakawa ke ji lokacin da ba su samu abinci ba Mm.
to kaga sai su dinga ɗiba suna taimakawa Na'am.
to duk lokacin da kaga wani da wata wahala sai ka kaddara to da kai na wannan wahala ta sama yaya za ka yi sai ka gode wa Allah tun da Allah bai jarbe ka da wannan ba Eh, rashin lafiya ne talauci ne ko mine ne ko wani irin damuwa to balle ma in ta taba irin sa- ta taba samun ka irin wannan sai ka tuna da kai lokacin da same ka ga yadda ka yi wannan matar sai ta ga abinda nake din nan tazo kamar in faɗi in mutu shine wannan kare yake ji sai tausayin wannan kare ya ɗauke ta ta koma cikin rijiya tana da huffi wato wani takalmi ne wanda ake sawa na fata wanda ba sai an cire ba in za a sallah kuma in za a alwala ba sai an cire ba shafawa ake a kansa Na'am.
to sai ta ci koshi da ruwa da ta ci ko sai ta ka ta hawo rijiya ta fito ta zuba wa karen nan ya sha da ya sha sai karen ya da- ya dinga daga wutsiya yana yana tafiya ya ji daɗi kenan Na'am.
sai Allah ya ce to ya yafe mata saboda ta shi a yadda kare ruwa Allah.
duk laifin da ta yi ya yafe mata to kaga duk wanda kai alheri dai Allah shi zai biya ka kuma an ruwaita wata mata ta daure kyanwa ba ma kare ba shi ko ba abinci ta bata ba ta barta kyanwar ba ta sake ta ba ta je ta nemi abinci ba ta bata abinci ba Na.
har kyanwar ta mutu to ga ta ko da yawan ibada wannan matar amma saboda daure ta yi makaran nan eh, kyanwar nan ba ta bata abinci ba har ta mutu to sai aka sa ta wuta Mm-mm.
saboda haka mutane sai mu kiyaye musamman mutane da suke kiwon dabbobi suna ganin kamar ba wani abu bane Mhm.
kwanaki ma mun yi maganar kaga mutum ya zau tinkiya ko akuya ko sa ya zaka ya daure a tsakiyar rana ya bar shi ya tafi ya sabarun fa ba wani abu wai kike wai ba zai ji rana ba ai ka sai na jin rana tunda halitta ne Na'am.
yadda ka san kana jin rana wallahi su ma ka suke jin rana saboda haka akwai hadari akwai matsala ga masu kiyan dabbobi sun ba sa kula da ba su abinci ko suna wahalar da su ah, balle barin su cikin rana da irin wannan kana ganin ba komai ba komai kaji wani daurewa yi bai bayar da abinci ba ka sa shi wuta to kai ko ka bayar da abinci idan akwai wahala to lalle ko baka shiga wuta ba sai ka samu kanwa wuta Mm.
lalle sai ka samu kanwa wuta ko ma Allah ya baka damar ka sayar da abin amma Allah ya ɗebe albarka a cikin wannan kuɗin da ka saida Mm.
Allah ba zai bari ka amfana da su ba tunda ka yi kiyo a cikin wahalar suwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jawo hankalinmu cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyatihi ko ka za ka ke kiwo sai an tambaye ka ba kawai za ka saki kaji ya unguwa su yi ta yawo ba su ci tsabar wannan su- su fada nan su yi kashi wannan ana kora Allah ya isa Allah ya isa to duk abin da suka ci wani haramun din nan lahira sai ka biya ko mine ne suka ciwo ha ka sake su a daji su fada wannan gona su fada wannan gona su shukar wannan su ci abin nan na wannan yace Allah ya isa to duk nauyi alhaki a kanka lahira sai ka biya wanda alladhi yuridu Allah qadar hasanan fa yudaifahu lahu ataban kathiratan na'am wala walahu ajrun karim to duk wanda ya ciyar ya ba Allah rance kyakkyawa to hakika ya sani walahu ajrun karim yana da lada babba a wani wuri zai ce zai lillinka masa lillinka mai yawa kaji lada babba kenan Allah ya bamu يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم كجيا musu ya rasulullah ka tuna musu yauma duk abin da ake faɗin nan ana so mu gyara ne don wani rana na nan zuwa wanda taral muminina za ka ga muminai maza wal muminati da muminai mata yas'anuruhum suna tafiya annurin suna tafiya tare da su yanzu aka ce yadihim rabbum bi imanihim shi mumini yana da wani haske wanda har yanzu nan a duniya mumine suna da irin wannan haske mutum mai ibada mai wa Allah da'a sai ka ganshi ko bai ci ba kamar ya ci ko bai koshi ba kamar ya koshi yanzu in ka duba in ba da irin azumi ba wa zai iya zama ya yi awa goma bai ci abinci bai zauna lafiya sai ba zai iya ba sai azumi shi azumi don ka aje ibada ne kake yi amma in ba haka ba ai ba za ka iya ba to sai ga mutane suna azumin nan sai ga suna haske suna kyalli suna wani sheki saboda zuciya ta yi haske an an tace ta lokacin da ake azumin nan ana tace zuciya ne yadda gana mutane su ko suna ƙara imani suna ƙara haske irin abin da mutum yake iya yi da kamin watan azumi sai ga yanzu baya iyawa ya koma wurin Allah kenan to haka a fiskokinsu a zukata haka duk annurin yake a wurin mumini a wurin musulmi balle faranar mutuwa balle lokacin da mumini ya mutu abin kallo ne lokacin sai kaga yana wani haske yana kyalli ko da ya wata ne bai wanka ba saboda rashin lafiya amma in ka zo ga gawarsa sai ga yana wani irin kyalli yana wani irin shegen haske saboda wannan annuri ne ke cikin zuciya Allah ya za mu zama haka آمين to ranar kiyama jin nan ya sanurum baina aidihim wa imanihim annuri yana tafiya gaban su da bayan kasan da mota kaga mota ga ta da fitila a gaba ga fitila a baya gaba ta haska don ta ga inda za ta wuce mai fitowa daga can kuma ya san akwai mota akwai wani abu kenan sannan daga baya kuma ga wuta wanda yake baya ya san akwai wani a gabansa kenan ba zai zo ya kaure shi ba ka gani haka za su dinga tafiya gaba da baya ga annuri to haka muminai za su tashi ranar kiyama gaba da baya ga annuri ga haske سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل haka sifofin mu'minan suke Allah ya sa da mu a cikin zai sa nurun bayna adihim ya imanihim bushrakum al-yawma bushara wannan rana jannatu shine aljanna yake za a yi musu bushara suna tafiya cikin haske haske suna shekin haske hasken suna tashi annuri gaba da baya a ce musu muna bugu al-bujri kuna da jannatun aljanna ta jirimin ta ce al'anhar wanda koramu suna gudana a ciki koramun shi ne wanda aka bada anharun min ma'in gairi asinin wa anharun min min khamrin lazzatin lisharibi da wa anharun min asalin musaffan wa anharun min labanin lami ta gayyar ta'amuhu da na nono da na ruwa da na zuma da na giya su ne kuma gudun nasu mujazi ne ai wato ma'ana dai da kare ma ga sunan ba wani wahala kuma tatattu wanda za a sha ne ba don jin kishirwa ba ko jin yunwa ya tsano ruwan bayana ne ba ba ne kirakum lijawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha idan sun zamu sun shiga aljanna dinna Allah ya sa da mu amin da falalansa in mun shiga a ciki halidi na biya za mu dawama a cikinta aljanna ba a shiga a fito duk wanda ya shiga aljanna ya kai ga wurin zama na'am amma su munafukai su ne kawai za a nuna musu aljanna su ma ba shigar da su za a yi ba Mm.
in gaji an ce za a akwai wanda za su shiga aljanna su fito to babu amma su munafukai za a nuna musu aljanna sai an dauko su lokacin da aka ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimuna to zo ai suna sallah sai su biyo cikin masu sallah din nan to idan an zo sai a dauko munafukai a taro su a kawo su su ga aljanna kun gani eh mun gani to ku dawo sai ai wuta da su Allah ya kiyaye mu amin zai ce ya Allah ubangiji mu ya kai mana haka ka nuna mana aljanna ko baka ba mu ba sai ce Allah ya ce na rama ne Mm-mm.
ya kuka nuna mini sallah ko ku ba ni ba Mm-mm.
sun zo masallaci suna sallah amma ba da gaskiya suke ba suna nuna mutane su musulmi ne amma ba da gaskiya suke ba Mm-mm.
fa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila jahannam qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Mm.
don da kun zo kun yi birga kun nuna kun nuna min sallah amma ba da gaskiya ba to yi yasa ni ko na rama na nuna muku aljanna amma ba ita zan ba ku ba kun nuna min sallah ba ku bani ba don muku yi danne ba ni ko na nuna muku aljanna ban ba ku ba shi yasa za a kai su fi darkil al- asfali minan nari Allah ya kiyaye mu amin bushirakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha suna masu dawama a cikin aljanna dinnan zalika kako ga irin wannan mutum ya samu aljanna ya dawama huwa al-fawzul azim shine rabo babba Allah ya ba mu يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل من قبل- من قبله العذاب نعم yauma ranar nan fa akwai hadari fa inji Allah kaji dai taral mu'mina mu'mina ce yasanurun baina adiyu bi aymanihim مم.
to nan wannan ranar idan aka je ya gulul munafiku na wal munafiqatu lokacin da aka gargado mutane din nan ah, za su tafi to muminai maza da muminai mata sun sun gauraye suna tafiya munafikai za su biyo su dalilin da yasa munafikai za su biyo su dama idan an zo aljanna za a shiga a bincike a siradi abinda za a a- a wurin hisabi abinda za a fara yi shine sallah to su sun yi sallah نعم da ya batun ma sallah din nan za su biyo to tar yau mai kullu munafiqun wal munafiqatu idan suka biyo musulmi suka biyo mu'minai maza da mata za su aljanna to ranan nan munafiqai maza da mata abinda za su ce unzuruna naqatan min nurikum kaji an ce yasanuruhum baina aydihim bi aymanihim مم.
muna tafiya muminai annuri a gaba annuri a baya to sai su biyo hasken muminai su biyo kwamba na wannan karauta na muminai da ma shiga aljanna tunda in muminai za su tafi sallah su ma munafikai za su zo sallah a masallaci amma ba da gaske suke ba saboda haka lokacin da kwamba aka yi ayari za a shigo su ma sai su biyo hasken muminai su ba su da haske sai su biyo hasken muminai ka san tun da an ce ya ni rabbuhum bi imanihim Mm.
kaga za su biyo muminai cikin wannan haske nasu kamar dai misalin wannan kamar a ce ana tafiya komba na ayari na motoci to kai ko motarka wuta ta dauke na fitila babu fitila نعم ba fitila a baya ba fitila a gaba to in dai kana so ka yi tafiya kar ka bari wanda motarsa take da wuta gaba da baya ta tsere maka in ta tsere maka kai kan ba ta a wurinka na'am to haka za su biyo muminai su ba su da haske tunda ba su da sallah na'am sai su biyo muminai wai suna nufin bari su shige aljanna ai duk sallar ne a duk mun yi sallah duk tare muke mun yi sallah sai su ga ko muminai sun wuce su da muminai maza da mata sai mu ce musu in unzuruna to Allah ku dan ku dan kallo mu ku dan jira mu da Allah ku dan kallo mu wai a dan a dan dakata musu nakata bizmin nurikum to Allah ku dan kallo mu mu dan dosani hasken nan naku mu samu hasken da zamu yi zamu yi tafiya to Allah kar ku wuce dan Allah kar ku wuce kaga idan motocin da suka yi kwamba masu dan karan gudu ne kai ko mota gaba fitila ba ta da gudu to idan kaga alama ba nan da nan in kana da waya jihun ka zaka buga ma wadancan direbobi don Allah ku dan tafi sannu sannu don Allah ai cikin hasken ku muke tafiya fitilan mu ta dauke Mm.
fitilan mu ta dauke don Allah ku dan jira mu ilar jubuwaraku Mm.
to ce ina ku koma baya faltabi su nuran ai ba a samun annuri ne koma baya inda aka fito ku nemi haske Mm.
ku je ai tafiyan ba za ta yi da ku ba za mu jira ku ba ba za mu jira ku ba ku koma can inda muka dosa na hasken nan kuma ku je ku dosa na haske ina mu ne suka dosa na haske a duniya Mm.
ai babu koma a duniya don Allah ku ku dan dibo mu mu- mu dan samu cajin haske wurin ku mu samu hasken tafiya mu ga yadda za mu sa kafafun mu ga itan mun ga alama za mu shiga aljanna wani ku jira mu mana ila du'u wara'akum fattabisu nura koma can inda muka samu hasken nan kuma ku je ku samu kamar dai kila ka je banki karbar kuɗi kila ko kana da akawun ne a wurin amma ka je sai na yi takarda ga wazuwa ce na buru ta gida ce to kuma in gida ka ɗauka takarda ai ba a bada kuɗi sai da takarda ko ka je asibiti a ce ina ka ka duk kauce layuka kana zuwa ga likita amma ka karbi kati ba sai ka ce ina ka je ce babu ka koma wurin karbi kati to kaga duk wanda ka tsere wannan sun wuce ka kenan kamin a karbi kati Na'am.
ku koma can ku karbi takarda ba ku da takarda koma can inda za ku samu annuri ku samu duniya muka samu annurin nan mun yi sallah mun yi aiki mun yi azumi mun yi sadaka duk wanda mun yi saboda Allah koma can ku yi sauri na'am tun ba shi ne aljanna ba ku yi maza maza a maida ku duniya ku je ku ku samu in za ku koma ba ta bisu nuran ana haka ana wannan magana yan aljanna suna son su wuce saboda kar waɗancan su wahalar da su ka san in kana tafiya da mutum kaga alama mara gaskiya ne kowa kaba kaba yake samu ya tsallake ba yan aljanna kaba kaba suke samu su fada gidansu na aljanna su ko yan wutan nan munafukai abinda suke nufi ko dai ba shirwa ai bi babu ko da su mu shiga ba to in dai ba su samu su kai wancan ba kowa ma ya rasa ana wannan jayya don Allah ku jira mu, ku dan jira mu, ku dan diwa ina ba ruwan mu da ku koma baya ku- ku ku koma baya fadibis ku je ku nema addu'a za ku ne ba na ake nema ba fadure ba bainahum sai dai a gilma tsakanin su a azabi surin wani katanga na'am babun badinu fihin rahmatu wanda yake wannan katangar a, a wannan ƙofa can ciki sanyin aljanna ne ni'ima wa zahiruhu nan kuma bayan inda munafukai suke inda aka sa katangar min kabalihi azab azaba ce nan nan nan ta, ta, ta bayan ta bayan azaba ne Mm.
Ah, ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور Mm.
to ana haka an sa musu wata katanga wato sai a sa wani gate sai a sa wani gate sai a- a girma tsakanin wannan munafukai da da musulmi su gafirai tuni su an riga an mutu batun su ba su tuni an riga an wurga su a inda za a yi suna can suna shan azaba kame a kada su a wuta din nan to da an sa wannan katangar ta shiga tsakiya wanda suke wancan gefe suna cikin aljanna kaga su muminai hankalin su ya kwanta ba sa ganin su ma balle su yi disturbing din su na lalata musu lokaci wurin maganganu misalin ma wannan kamar da ya ce maka iya condition din nan da muke sha kaga wannan gefe sanyi na'am baya zafi Mm.
da an ce ya kundishin akwai sanyi akwai sanyi wanda bai sani bai zawo ta bayan da zai ce ako ya min karya Mm.
wannan banda zafi ba wani abu na'am amma da ya dawo ta ciki sai ya ce sanyi ce kai lalle ku akwai sanyi sai ka ce aljanna lalle ku akwai sanyi to haka wannan- wanda suke can suna jin li'ima Allah ya sa da mu wanda suke nan bayan suna jin zafi Mm.
to kaga yanzu ba sa ganin yan aljannar ba sa ganin munafukan munafukan ba sa ganin yan aljanna din yunadunahum sai wato sai su su su su, su kira su kira su su yan yan wuta ne ya su munafukai ne sai su dinga kiran yan aljanna ce alam nakum ma'akum ya za a yi ku bar mu su dinga kiransu halan ba tare muke da ku ba habawa ne za su kira ka in sun san kai wane kai malam wane kai alhaji wane ya za a yi ku bar mu ba kai ne limamu ba kai ne lada ai ka san mun yi sallah alam na kuma kuma alam ba tare da ku muke ba ya za ku bar mu kalu bala sai je kwarai lalle da da ku muke sallah muna ganin ku masallaci walakin nakum sai dai ku abin da ya halaka ku batantun anfusakum kun cuci kanku ne ku ba Allah sallah doka ba duniya ku ba Allah duk abinda za ku bayar kuka ba wani Allah ba ku yi don Allah ba falan da an fuza kuma taron fastum kullun sallar kawai kuke yi musuluncin kawai kuke yi idan an ce za a je yaki sai dole ku ba da sunan ku idan kuka alamar za a gane ku kuma idan kun ba da sunanku da an tafi ku ne za ku fara dojewa sai ku, ku, ku kauce ba za ku bari a shiga da ku wurin fagen fama ba ba ta rabbastun kullum abin da kuke nema dai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya karye lamarin annabi ya karye ku huta har in kun zauna kuna hira kuna maganganu Allah ne ya kawo canji Allah ne ya kawo canji wannan wahala an ce mu yi sallah mu yi sallah eh kuma sallar har guda biyar waye kullun duke duke a duka na a duka na a tashi nan eh sannan an ce mun ba da zakka mun bayar kullun dai a bayar da kaza kullun dai a yi kaza kullun yanzu kuma ga wata ya kama wai ya azumi wa iya kama bakin sa tun jijjihi har magariba bai ci abinci ba kai mu dai Allah ya kawo canji Allah ya ce alaihim da'iratus sawi Mm.
canjin ma in ya zo bala'in a kansu zai sauka Na'am.
kullum abin da suke nema in yaki aka tafi abin da suke kafa kafa suna Allah Allah a ce dai an karya musulmi annabi bai dawo ba su huta haka suke nema shi yasa da aka je Uhudu lokacin da aka ce shedan ya ya buga shaila ya ce annabi ya ya mutu sai suka ce mun ko huta ce jama'a kowa ya koma addininsa mun huta da wahala mun huta da wahala tarabbastun kullum abin da kuke nema dai mugun abu ya zo ya sauka wa musulmi ya ya sauka wa shugaban musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam.
wa garatkumul amani gurace gurace ku na duniya shine kullum yake daukan ku kullum abin da kuke so dai ku dai ku gyara duniya ku ji dadi ku dai ku yi wacaniya a cikin duniya shi yasa ko alheri ba ba iya yi wa garatkumul amani wa gar wa wa garatkum billahi garur har kuka bari wannan shaydani mai rudi shaydan la'ananne mai rudi wanda kullum rudi yake kullum alkawalin banza yake maka kullum shi da alkawalin banza yake maka kai ba komai ki ba komai mana ai ba komai in ma har kai mu'minin ne mai mai mai tuba wa Allah ja Allah mai gafara ne kuga ya ce ma azara ban sai gafara ba law adami law zabina marra in kai nan ya taryo ka nan in ka fito nan ya taryo ka nan kullum dai sai ya saka raga shi shedan sai dai in ka samu kafi karfin sa da ka ce ya gudu lafiya ne sai ya gudu in kai da gaske to a musamman ba abin da shedan bai so kamar la ilaha illallah Muhammadu Rasul.
da ka ce la ilaha illallah ka halaka shedan fa Mm.
yace mutane sun halaka ni da la ilaha illallah da istighfari Mm-mm.
yace a halakatun nasa bizunubi wa ahlakuni bi la ilaha illallah wal istighfar Mm.
yace na samu sa'a daga farko duk na halaka mutane yan baya suna ta sako ba su gidan magajiya ba su gidan wannan kullum harkar banza kullum harkar lalata na ji daɗi na samu dama daga baya sai suka samu wasu yan ta'adda in ji shaidan ba sai suka koya musu istighfari da la ilaha illallah suka halaka ni da istighfari da la ilaha illallah suna nan suna ta yi sai nayi aiki nayi aiki nayi aiki la'azar ta yi sallama sallah astaghfirullah astaghfirullah duk su lalata mini aiki la ilaha illallah la ilaha illallah su yi ta yi wasu har guda ɗari suke duk su lalata mini aiki wallahi ya dan duk sun ga lalata sun ka halaka ni wannan to ni ko da naga haka sai na dawo na za musu san zuciya subhanallah me san zuciya kana nan kana yi kana nan kana zai ce oh ai aljanna ta mu ce in mun mutu mun zama yan aljanna to shi ne ya samu dama kenan ya samu dama ya zace dan kullun in ya taryo ka nan sai ya taryo in ka samu ka fita anan sai ya datso ka anan har in ka kai tashi kai sata ka ai ni sata ni mutumin banza ne Allah kiyaye Allah kiyaye zinaba subhanallahi ni manzo ni mutumin banza ne duk da in ya taryo ka nan ka ki samun sa'a kullun ya tare ka in ka zama za a sai sai dawo ta gabanka sai ce ka ganka gabar ta malam ya zo ba kamar ka ya zo ba kamar ka wurin tsoron Allah wurin in ba irin ku ba wa zai ga irin wannan dukiya ya barta haba na Allah sannun ka bawan Allah na Allah waliyin Allah hai babu kamar ka to da ka hau ya saka subhanallah da ka hau ya saka raga ya samu abin da yake so ya ta duna annan mutadun sai ka kamar na kware kake ya yi ko ba na kware kake ba to shine Allah ce algaruru wannan shaidanin nan ke dan mai rudi wanda zai ce ma ba komai ita yi ba komai ita yi ai lahira ta masu rabo ce lahira ba zai shiga aljanna da aikin waje annabi ya ce makoci kaza kaza kaza ya ja maka wannan tawili ya ja maka wannan to ku shi kuka bari ya rudar da ku wa garafin billahi garuru shaidanin nan mai rudi kabari ya rude ku ya raba ku da Allah فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار fabisal masir yau ba ku je ku yi ta kuka za su yi ta kuka ya wailana ya wailana wayo halaka wayo mu halaka wayo su yi ta kuwa ina falyoma yau kan la yuhaz minkum fidyatun fansa kan ba a ba a ba a karba wurin ku yasa ci a wani sura Allah yace ko da an ba su duniya wa mislahu ma'ahu da wani abu mai yawa duniya cike da duniya duk aka ƙara musu wani abu kamar duniya ƙaro musu to suna iya bayar da ita don a fanshe su ga wannan azaba ina ba za a fanshe su ba yasa idan suka shiga nan abinda za su kasan wanda suke fara mutulcewa Allah ko dai dukiyarka ko mulkinka shi zai hana ka amma talaka in bai bi Allah ba ai ya cuci kansa kana ko dogon ka baka bi Allah ba ai ka wahala saboda haka an je abin jiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا ويو هلك ويو الله واتو ملكي نا زما بنزا ina wanda nake mallaka ina suke ina wanda nai ni na mai da wani da wani honorable nai masa kaza ina su kawai za ku kyale ni ya laita ma akana anni maliya halaka anni sultaniya duk dukiyar nan to yanzu babu balle in bayar duk ina mulkin nan duk ya ta yi banza ya laita haka tilkadiya kai dadi a ce na mutu dadi a ce na mutu wai ya rusai ya mutu din nan da wahalar da ya gani shi yasa za su ga wana da ya maliku yaqdi alaina rabbuk ya maliku yaqdi alaina rabb maliku ce Allah ya kashe mu huta maliku ce Allah ya kashe mu wayo halaka wayo wannan ta maliku dan Allah ka roga mana Allah ya ce mu mutu kala innakum makisu sai musu magana ta manya ce mutanen banza za ku tabbata cikin wutar nan suna dibe idan jin kira maliku zai sauki sai ce innakum makisun kun dawama Allah kiyaye ku a wal yawma la yuhadu minkum fidyatun ba a karban wani fansa wanda za ku bayar tunanin ma ku bayar babu ina ma abin da kuke da shi balle ku bayar wala min alladhina kafaru balle kafirai da ku bana- da ku da munafikan duk babu wanda da kafirai da munafikai ba wanda zai samu fansa ma ba ku mun nar muna tabbata muku dai ku munafikai da kun ka bayyana musulunci ba musulmi bane ku kafirai da kuka dage suka ce babu Allah to haƙiƙa ma ba ku mun nar makomar kuta Hmm.
bisal masir masir tir da wannan makoma a ce wuta ne makomar mutum ai ko makoma ba ta yi kyawu ba Allah ya kiyaye eh hiya maulakum wa bi- wa bisal masir wato wuta din nan ita ce majibinciyar ku wato su mu'minai majibinciyar su kan ah, Allahu waliyul ladina amanu su mu'minai kan Allah shine majibincin su to su ko kafirai ba su da wani binci wa annal kafirina la maula lahum Hmm.
su wa kafirai ba su da wani majibinci saboda haka majibinciyar su wuta domin ita suka bi sun bi shedan
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqqi wa la takunu kal ladina كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون alam ya ani wai har yanzu lokaci bai yi ba domin lokacin da aka yi hijira a koma madina haƙiƙa mummune sun samu jarabobi da yawa da rashin lafiya kasan saboda canjin wuri da canjin ruwa da canjin yanayi da damuwa inda mutum ya saba an raba shi da shi sun bar gidaje sun bar gonakai sun bar shaguna sun bar komai ba wanda ya zo da wani abin a zo a gani sun dawo madina sun zauna ba su da gidaje ba su da gonakai ba su da shaguna ba su da komai haka Na'am.
aka yi manzo Allah ya bada umarni wa lansaru mai gida biyu ya bada gida daya a ba muhajiru wanda yake da mata biyu ya saki daya da je ta yi idda in ta yi idda a muhajiru ya aura wannan mutane sun yi fama Na'am.
sun rage mana addini Allah ya Mm.
saka musu da alkhairi.
Amin, amin.
haka aka yi to kuma suka haɗu da rashin lafiya har suna damuwa annabi yake ce musu almadinatu khairul lak- khay- khairul lahum law kanu ya'lamun ai madina ita ce alheri gare ku kuyi hakuri in kun- kuyi hakuri kuyi hakuri da zazzabi suka yi ta samun da matasara da yawa to daga nan Allah cikin ikonsa kuma sai abin ya kau sai jin daɗi ya biyo musu daga baya to ka zai idan jin daɗi musamman wanda yake bako ya dan fara jin daɗi to sai a zauna wannan gindin bishiya ana hira ana maganganu ana ana ana ana annashawa ana abubuwa dai haka na jin daɗi na maganganu sai dai ba maganganu wanda za su zama sun keta haddi ba to shi ko Allah bai so irin wannan sai Allah ja alam ya lil ladina amanu yanzu waye har yanzu lokaci bai ba ga masu imani an tafsha qulubum li dhikrillah wannan zikirin da suke ta yi wai har yanzu lokaci bai ba zuciyarsu ta ji ta yi ta ƙara tsoron Allah saboda zikirin nan suke ta yi wa ma nazala min alhaqi da kuma abin nan da muka sauka musu na alqur'ani kaga wato an yi adabi kenan da alqur'ani adaful bayan kenan alaihi amanu an tahya qulubun li dhikrillah saboda zikirin da ke la ilaha illallah kenan la ilaha illallah suna ta yawan yi subhanallah subhanallah wa ma nazala min alhaqi kaga an yi adabin sa akan bayani Na'am.
da kuma abinda muka saukar na alqur'anin nan kuna nan kuna ta la ilaha illallah dare da safiya da yamma da rana kuna ta yi ha? ga ku ga ku tare da annabi Muhammad وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله وقد هدي الى صراط المستقيم ga alqur'ani wurin ku to har yanzu bai isa ya zama la ilaha illallah din da karatun qur'ani ya ishe ku ba sai kun tsaya zaman hira da za- zaman zantuttuka to ya zama daga baya bayan aya ta sauka daga baya ma annabi ya hana su akan zama kan hanya yace ku daina zama akan hanya irin zaman nan da ake zaman hira bakin hanya sai sabai suka ce ya rasulullah ma lana buddun inna inna ma hiya majalisuna ya muka iya nan ne muke zama na tahaddasu muna hira ka san a ko ina ya mutane bakin titi ba na dan zauna ne ko kofar gida a zo da ɗaya abokai ana dan tattaunawa haka annabi ce to in ba inda za a yi sai kun zauna saboda dan fito a sha iska to ku ba hanya haƙƙinta na'am to ce me haƙƙin hanya ce ku kauda idon ko ganin haramun na'am sannan idan ku- ku ku- ku yi sallama wa wanda kuka gani wanda ya muku sallama ku maida masa sannan ku yi amru bi ma'ruf wa nahyi anil munkar abinda kuka gani na kwarai ku yi horo da shi in yara ne suke fada ku hana su wanda ya cici wani ku yi masa fada ku anshi haƙƙin mai haƙƙi ku bashi abin sa kada ku yi zaman maza akan hanya ku ku- ko wanda lokaci kuna da sadaka kenan za ku aikata to ai lokaci yayi an tahsha qulubuhum li dhikrillah ma nazil al haqqi la yakunu kar su kuskure su zamo na kallazi na utul kitaba min qablu kamar wanda aka ba littafi gabanin ku yahudu da nasara yahudu da nasara an ba su littafi ah, an ba yahudawa at-taura nasara an ba su linjila saboda dadewa tsakanin su da annabawan ko kuma nisan su da su fa kasar qulubun zukatan su suka kekashe kathirun minhum fasiqun mabi yawan su duka suka zama masa ka hanya saboda haka ku kuna tare da annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam.
ba dama Allah gaya mana fa quli malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun turaduna ila alimil ghaibi wash shahada saboda kar ku zama irin su annabi yana cikin ku kuyi ta zikiri kuyi ta karanta qur'ani to in kun rike wannan zuciyar ku ba ta bushewa kamar Allah yana gaya muna ina wanda suke so zuciyar su kar ta bushe lokacin da wasu ke zama suna zagi suna rada suna kareraki suna maganganun banza to ai abin da yake kawo haka rashin imani to kuna son magani wanda imani zai zauna a zukatan ku muka ce eh muna so Allah ya ce to ku rike zikiri ku rike karatun Qur'ani Allahu akbar ku rike zikiri ku rike karatun Qur'ani Mm.
wani wuri ma zai ce inna salata tanhanil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sallah in ka rike sallah farilla ta tsaya nafila ta tsaya kana ta yi ba kakkautawa bayan farilla kana kawo nafila bayan farilla kana kawo nafila kuma ka rike zikiri to hakika in kai wannan zuciyarka za ta yi kyau saboda kowa ya kokari ya rike ambaton Allah ko da lissafi ko babu lissafi ai ta yi ai ta yi ai ta yi shi za zuciya ta yi kyau wanda bi ka imani ya bi ka wurin Allah Mm.
wanda bi ka wurin Allah yan je lahira ya bika aljannar ba da kajiya hawa hawa ne duk wanda ya bika to aljannar sa za ta fita ka abin da yake dama dama wanda za na ma bi su dure min gillin ikhwanan Mm.
an dai bai hasada ba ka takaicin wani balle ka ce bare ka ka je ka saci kayan gidansa babu amma duk ka je gidan wani kam ka san yafi naka saboda haka kowa ya kokari ya maida hankalinsa wurin ambaton Allah da karatun Qur'ani wannan zai gyara zuciya kuma a yawaita istighfari yawaita istighfari da yakan kankar zunubai Ah, kasirun minhum fasiqun mafi yawan sunan duk masaka hanya ne
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا كسني با كسني متاني ina gaya muku in ji Allah ilamu anna Allah ku sani hakika Allah yuhil arda shi ne yake raya ƙasa ba da mautiya bayan ta mutu to Allah ya maganar ƙasa kuma ga yana maganar zuciya wai ana zo a nuna maka zu- wannan ƙasa ruwa suke raya ta bayan ta mutu ita ko waccan zuciyar da aka yi magana zikiri ke raya ta da karatun Qur'ani sallah zikiri karatun qur'ani ibada sai raya wannan wancan mutumi ruhi kenan kamar ka san wannan jikin wato ah, abinci shi ke raya shi ya- ya- ya- ya- ya rayu ya ji daɗi wadda kasan kasan nan ruwa suke raya ta bayan ta mutu to kusan da wannan annallahi yul arda ba da mautiha kad bayyana lakum al-ayati ni dai ga na bayyana muku ayoyi ba abinda ban gaya muku ba na gaya muku ga abinda zai raye zuciya na gaya muku ga abinda yake raye kasa na gaya muku ga abinda idan kuna yi imani zai karurin ku ba za ku rabu da Allah ba na gaya muku sharrin shaidan ku nisance shi na gaya muku yadda za a yi da wanda suka bi shaidan din nan har za a yi waka ku baka su su faɗa wannan su faɗa wa zurbainu bisurin lamba mubadiluhu bi rahmatu lokaci ne ya gani to Allah ne ya kiyaye mu ilamu anna Allah yalla ba da mautiya karbayyanna lakum alayati la'allakum taqiluna ko za ku hankalta ku zama masu hankali Allah ya sa mu cikin masu hankali Allah ya muna gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da imani mu da mutunci mu da annabi da abin da muke so na alheri Allah ya ba mu shi da muke neman kariya da sharri Allah ya kiyaye mu amin da biya bukatun mu Allah biya bukatun wanda suke musu addu'a amin ka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan musulmi da suke damu mu a duniya Allah ya yi mana su amin Allah ya yi mana su Allah ya yi mana su Allah ya mana gabara da mu da malumin mu da shanan mu Allah ya saka musu alkhairi amin masu mulkin kasar mu kuma Allah ya datar da su ga alheri da sharri mu Allah ya wada haka ba mu alheri na duniya da na lahira Allah kiyaye mu sharri na duniya da na lahira amin bismillahir rahmanir rahim fatiha da salatul fatih amin iyyaka na'budu wa iyyaka amin nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq fal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين